والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin wacewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau tar ga watan sha'aban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun haɗu a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai ci gaba da mu da muke yi a wannan littafi na taskiyatul nufus wanda ad-doktor Ahmad Farid hafizahullahu ya tattara muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna gabar da malam ya jero bayanai dangane da nau'i na rayi ran da ke tare da bawa an kasafta shi kashe uku kamar yadda ya zo a cikin nassosin Qur'ani an yi batu akan wacce tafi daraja wato ita ce nafsul mutma'inna annafsul mutma'inna an ambaci sifofinta kana aka ambaci wacce take ƙasa da ita ita ce annafsul lawwama kuma wacce ke ƙasa da wannan Allah ya mana tsari da ita ita ce annafsu al'ammaratu bisu bayani ya zo dangane da ita inda Allah subhanahu wata'ala yake hakaitowa dangane da imra'atul aziz cikin suratu yusuf da ta ce wa ma'ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi gafurur rahim karkata da ta yi zuwa ga annabi yusuf da bidarsa da ta yi da abin da ya wakana na sharri kuma da aka yi masa har aka sanya wannan ya sabbaba shigansa kurkuku aka zalunce shi duka ya faru ne saboda umarnin da wannan rai annafsu al'ammaratu bisu'i ta yi mata da ita da waɗanda suka zan tare da ita wato minan niswa da ya ƙarshe ta ambata cewa annabi yusuf alaihi salam abin da ya faɗa cewa ita ce ta neme shi gaskiya ne kuma shi ya tsare kansa Allah ya tsare shi to shine take ambata wannan wato tamkar mu'taziratan wa ma ubari'u nafsi na kasa kubutar da kaina ne inna nafsa la'ammaratun bisu domin ita rai asali a bisa ɗabi'arta me yin umarnin mutane ne ta kada su ta sanya musu sha'awa na yin abun da yake na barna wanda Allah baya so illa ma rahima rabbi sai dai wanda ubangiji ai illa man rahima rabbi shine ma'ana face wanda Allah ta'ala ya masa rahama ya kubutar da shi muna roƙon Allah ya kubutar da mu inna rabbi ghafurur rahim yanzu ta yi nadama ta yi al'itirafu bi dhanbi ta nemi ubangiji ya yafe mata shine ta biye da cewa inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai ga duk wanda ya karkato ya bar laifi ya koma zuwa ga Ubangiji. Wa ƙala azza wa jalla kuma Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin suratun Nur, yayin da aka yi ƙazafi ga ummul mu'mini, Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Madina ta ɗauɗumi sama da wata guda, Allah maɗaukaki ya saukar da aya, ya saukar da sura, suratun Nur. wanda a lokacin da aka jefe ta da wannan kazafi an samu waɗansu daga cikin mutanen kirki mutanen kirki ne masu daraja ƙwarai da gaske a wajen annabi amma shaidansa ya fusge su su ma har su ya faɗi irin wannan maganar da aka faɗa wanda a ciki akwai hamnatu bintu jahsh akwai mistah wanda shi ɗan uwa ne na abubakar ma sannan akwai hassan ibn thabit babban sahabi wanda yake difa'i ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to su ma sun faɗi irin wannan wanda su annabi ya sa an musu bulala na ƙazafi amma waɗancan kan ra'asun munafiqin ubay bin salul shi kan Allah ya faɗi nasa wallabi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim da sauran waɗanda suke rundunarsa to ka shaidin da Allah ta'ala yake kada irin haka ta faru a gaba kada wani mumini ya jefi wani ɗan uwansa ko wata mumina da ƙazafi kada aiwatar ubangiji Allah yake ambata cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha inda ba dan falala Allah akan ku ba kuma sauran mumine waɗanda ba su faɗi wannan maganar ba inda ba dan falala Allah da ya kare ku ba ba ku yadda kun tsoma bakin ku cikin wannan maganar ba ma zaka minkum min ahadin abada da ba wanda zai tsarkaka a cikin ku har abada walakin Allah yuzakki man yasha amma Allah shike tsarkake wanda ya so to kaga wannan asali ayat ta ƙara nuna mana ashe ɗabi'a rai shine karkata zuwa ga laifi ɗabi'a rai shine sha'awar abinda aka hana a shari'a me ke hana rai ya karkata zuwa ga abinda yake sha'awa wanda ya saba ma shari'a rahamar ubangiji da shari'ar Allah wanda Allah ya masa rahama ya shirar da shi zuwa ga dagewa da dauriya da turjiya to shine sai ya kange ya turje yake afkawa zuwa ga abin da ransa yake sha'awa ba wai dan ran ba ta sha'awa ba mun gane ko ba wai dan ran baya sha'awa ba za ka ga ɗan adam yana sha'awar kuɗi kuma kuɗin zai gindayo ta gabansa kuma yana da damar ya ɗiba amma ba ta hanya ce ta halal ba to kaga rai tana sha'awa me ke hana mutum ya cije duk da sha'awar da yake yi da kuma buƙatar da yake da ita na samun kuɗin don ya sarrafa me zai hana shi ɗiba ta hanyar da bata dace ba rahamar Ubangiji da shiryar Allah. In Allah ya datar da shi to sai cije. Haka nan mace, namiji yana sha'awarta, mace tana sha'awar namiji. Me zai hana namiji afka ma mace ko mace ta amince da namiji? Rahama ta Ubangiji da shiryarsa. To sai kaga Allah ya tsarkake zuciya daga wannan abin da shaidan zai kimsa mata, wanda kuma ita ma ta karkata zuwa gare shi. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب تشين الله تعالى يجددنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعد فلل الله أكمكم درهم السبع نشريا ديكم سامكم دوريا ma zaka minkum min ahadin abada to da har abada ba wanda zai tsarkaka a cikin ku daga laifi da mutum sai zama kamar dabba ka san dabba ita ce duk abin da ta gani tana sha'awa shikenan ita ba ta yi linzami in ta ga dusa ko ta waye za ta ci in ta ga kanzo ko waye ko ya aje za ta ci ko da gari ne aka je aka yi nika aka aje a ƙwarya ba abin da ya dame ta ci za ta yi in tana sha'awar mace in ta ga macen binta za ta yi haka ita dabba take to inda ba dan falala ta ubangiji ba da mutane sai su zama to kamar dabbobi duk abin da suke sha'awa za su karkata kansa kuma za su afka masa to amma shari'ar Allah ita ce take tsarkakewa mutane Allah ka tsarkake mana zukata sannan wan nabi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuhum khutbatal haja annabi ma sallallahu alaihi wasallama yana koyar da mutane khutbatul haja a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa kamar yadda ya inganta wato a cikin a a sunan abi daud annabi yana cewa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyar da mutane na khutbatul haja wato idan zaka fara bayani yana daga cikin irin ababen da annabi ya sunnanta mutum ya faɗa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtad wa man yudlil fala hadiya la sai shahada ai salati ga annabi kana ci amma ba'du to nan shahidin sai tsaya wa min sayyiati a'malina ba wa iyanan ka tsaya ba saboda iyanan ne shahidin da yake so ya kafa hujja da shi innal hamdalillahi dukkan godiya ta tabbata da yabo ya tabbata ga Allah nahmaduhu muna yabon ubangijinmu tare da gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa sa wa nastaghfiruhu muna neman ya rufe mana laifukan da muka yi ya gafarta kada ya kama mu da shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ka gani ko muna neman tsaron ubangiji min shururi anfusina daga sharrukan kawunan mu kenan wannan hadisi annabi ya ibbatin cewa rai tana da me tana da ashar wanda nata ne a jikinta yake a cuɗe yake da ita innan nafsa la'ammaratun bisu shine annabi yake koya wa mutane sallallahu alaihi wasallam a nemi tsari daga sharwan kawuna kenan ashe inda ba dan shari'ar Allah din ba da falalar Allah ba dawa babu wanda zai tsarkaka wa min sayyiati a'malina muna neman tsari kuma daga munanan ayyukanmu fasharu kaminun fil nafsi don haka malam yace shi sharri abu ne wanda yake tabbatacce a cikin rai eh abu ne wanda yake tabbatacce a cikin rai ya kasance tare da ran wa huwa yujibu sayyi wa huwa yujibu sayyi'ati al-a'mal kuma shine ke sanyawa mutum munanan ayyuka shi yasa bahaushe ma sai ka ji ya ce zuciya biyu ko zuciyar nan ta ce masa yayi kaza wata zuciyar ta ce kar yayi to kaga wancan din laifi ne wanda aka hana ka eh al-ithmu ma haka fi nafsika abin da ya so su a ranka ni kan na aikata ne anya ko kaza din ya kamata na yi to duk abin da kai ce anya kaza din ya kamata na aikata kuwa kuma idan ya hadu da cewa baka so wani ya ga ka aikata to ba shi laifi ne domin abin kirki yayi abin nan baka damu bai da mutane sun ga kai abin kirki akwai rashin kirki ne mutum baya so a ga yayi to don haka rai sharri tabbataccen abu ne a jikin rai kuma shi ke sanya mutum ya munanan ayyuka ashe wajibi ne mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga sharrin ransa wa na'udhu billahi min shururi anfusina ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin ranka dan ran naka yana da sharri to nemi Allah ya tsarkake maka wannan sharon ran ya tsare ka daga gare shi fa idza khalla baina al-abd wa baina nafsihi halaka baina sharriha domin idan har Allah ya bar bawa da shi da sharrin ransa aka bar shi da shi da ransa to shi mutum ran nasa zai halaka a karkashin sharrin ran nasa ran nasa na da sharri in ubangiji ya bar bawa sakaka bai bashi kariya daga sharrin ransa ba to ran nasa ne sharrin ran nasa ne zai halakar da shi wa ma taqata bihi min sayyi'ati al-a'mal da abinda sharrin ran nasa yake hukuntarwa ya aikata na munanan ayyuka in har mutum bai san shari'ar Allah ba kuma ya halaka shari'ar Allah ce mana ga abinda Qur'ani yace ga abinda Annabi yace Annabi yayi umarni a aikata kaza Qur'ani yayi umarni a aikata kaza Qur'ani ya ce kada a aikata kaza, hadisin annabi ya ce kada a aikata kaza, mutum ya nusanta da wannan ya gamsu, ai shine ke bashi kariya. Amma inda ba na haka yanzu ka wajen waɗanda ba musulmi ba. Ai duk abin da ransu yake so suke aikatawa ko? Duk abin da ransu ya sha'a, duk abin da suke sha'awa na duniya shi suke. Saboda ba su yadda da hukuncin Allah ba. To don haka Allah bai ba su kariya ba daga sharrin rayukansu. Sharrin ran nasu ne yake musu jagora. Shi yasa duk abin da suke so za su aikata. a shagiya a ci alade a yi zinace-zinace a yi duk abin da za a aikata duk abin da ake so kuma gaba gadi ba a jin wani abu a rai ba a ganin cewa laifi aka yi ana ga normal ne kawai rayuwa ce normal to kaga shi ma wanda ya da'awar musulunci in ba dan kariyar ubangiji ba da ba zai samu tsarkaka daga sharar ransa ba ran nasa zai dinga fusgarsa yana fusgarsa yana fusgarsa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mu cikin hadisin da ya inganta cewa kowane mutum yana da karini daga cikin shaytani akwai wanda yake tare da shi daga cikin mala'ika mala'ika shi yake nusar da shi zuwa ga ayyuka alkhairi yana karfafa sa akai aljanin da ke tare da shi shi kuma karinin da yake jansa yana fusgarsa zuwa ga abin da bai dace ba to idan zuciyar mutum ta karkata zuwa ga wancan shikenan sai lalace amma in ta bi shiriyar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko to mala'ika zai karfafe ta akai yace wa in waffaqahu Allah wa a'anahu naja min zalika kullihi amma idan Allah madaukaki ya datar da shi zuwa ga shari'a ya taimaka masa a kayan ƙarininsa to na jami'in zalika kulli sai ya tsira daga dukkan wannan fusga raye sau nawa rai zai fusge ka ya nuna maka ya aikin banza ya yi nuna maka yi saba ma Allah yi kaza ko ka cutar da wani ko ka zagi wani ko ka yanke zumunci da wani ko abin da ya kama da irin wannan ko ka ɗauki kuɗin da ba naka ba sau nawa rai wannan zai dinga bujirowa a gare ta yana fusgarta yana nuna mata aikata mana ai ba wani abu bane wani ma yake bani labari ya shiga wajen wani alƙali shekarun baya ne da jimawa lokacin ma abun bai gama lalacewa irin yanzu ba lokacin yana shiga cambar alƙali sai ga an kawo ma alƙali ɗan wani abun hasafi ya karɓa kuma lokacin an yi rashin dace dama an yi kaman wasu ‘yan wata biyu ko wata uku ne su ma'aikatan kotu ba su samu albashi ba kuma sai ga alƙala an kawo masa wani abu sai shi wancan ustazin haka sai ɗan sun koyar da kansa abin bai ji da alƙali ya gane alƙali da ya fahimci dai ustaz wazi yake so masa sai ya ce masa fa mani ɗoro gaira bagin wala adil kaji wani tawili ba yace fa man tsoro gaira bagin wala adi shi dai bai ce komai ba yace akarwa kalla ka san duk lokacin da mutum yake son aikata wani abu to sai ba zai rasa wani tawilin da zai yi wai ya gamsar da ransa amma duk a cikin ransa yana ga cewa laifi kaga wannan ya ma sa'a kenan mutum sai ya zamanto a cikin annafsul lawama ko wadda za ta aikata laifi amma kuma tana ga cewa laifi ta aikata tana nadama to inna ma dai ita nafsul lawama ita ma ita ce wadda kuma a asalin annafsul lawama kamar yadda muka ji fassarar ta ba ma wadda za ta dinga yin laifi tana israri a kai bane a'a wadda take gudun laifin ne tana aikata aikin kirki amma tana ga cewa ta yi ta kasiri tana gudun laifin sai dai ta zame ta fada ba tare da niyya ba tana ta ayyukan alkhairi amma kuma tana ganin cewa ita ba ta yi ba ita fa ta gaza tana zargar kanta ai an ce nafsul lawama kashi nawa ne kashi biyu ne eh allawamatu almaluma akwai allawamatu ghairul maluma Allah shirar da mu to mala yace fa nas'alullaha alazima an yu'idhana min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ta'ala ma'abucin girma ya tsare mu daga sharukan kawunanmu ya tsare mu daga munanan ayyukanmu wa khulasatul qawl magana dai a dunkule dangane da waɗannan bayanai da suka gabata na nau'o'in annufus din nan da aka ce nafsu almutma'inna nafsu allawama da nafsu al'amaratu bisu innan nafsa wahidatu ku fahimta rayin ba wai kashi uku ake sawa mutum ba a rayi ɗaya yake da shi tak kamar yadda zuciya ma guda ɗaya take ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya wa mutum zuka zuciya bi a jikinsa ba zuciya ɗaya ne ita take kimsa wa mutum kirki da akasi rayin ma ɗaya ne mutum ransa guda ɗaya ne shi ne ke ta'allake da zuciyar tasa to amma ta kunu ammara thumma lawama thumma mutma'inna amma ita ran ta iya kasancewa ammaratu bisu mutum ya karkata kawai gaba gaɗe abin da ransa yake so shi yake aikatawa eh afara aita من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره وقلب وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله baka ga wanda ya bi san ransa sha'awa zuciyarsa ita ce abin da yake bautawa ba shi ba shari'ar Allah ba abin da zuciyarsa ta sha'awa kawai shi zai aikata ya gamsu da haka fa adallahu Allahu ala ilmin sai Allah ya ɓadda shi kuma alhali yana sane da shirya gashi an kawo amma ya ƙi ransa kawai shine abin bautarsa abin da ransa ya ƙaga masa shi zai aikata ba ruwansa da shari'a ba ruwansa da nassi a dalilin haka Allah ya yi masa rufi akan idanunsa ba zai ga gaskiyar ya gani ba a kunnansa ba zai ji gaskiyar ya ji ba kuma aka sanya wato yana da rufi a kayan zuciyarsa yadda abin alheri ba zai shiga gare ta to Allah ya ce fa man yahdi min ba'dillah to wai sai shirar da wannan in ba Allah ba babu don haka nemi shirya a wajen Allah rai takan iya zamantowa ammara a lalace thumma lawama sannan tana iya hawa martaba na biyu ta zamanto ta kyautata kuma tana zargakkanta akan takasiri da tafridi da ta yi a baya tafriɗin da ta yi a baya tana zargakkanta a kai me yasa a baya ta lalata lokacinta me ya saka na ɓata ƙuruciyata me ya saka na ɓata rayuwata a kaza da kaza ban tsayu a wajen bin Allah ba kuma yanzu sai ta kafa ɗan bana bin Allah to lawama ke ta zargi kanta saboda tafriɗin da ta yi a baya ta yi sakaci yanzu kuma ta kafa ɗan ba akan za ta ci gaba da yi kuma tana ga kaman ba za ta kai gaci ba tana yi din amma tana ga cewa an yi ai ta yi asara da yawa a baya to sai da Allah kuma ya kai ta ga cin insha Allah thumma mutma'inna sannan rai kuma tana ci gaba da kusatan ubangijinta sai ta zama to mutma'inna hadisi al-qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana fada cewa ba abin da ya wajabta wa bawansa wanda ya fi kaunatuwa a gare shi shi Allah sama da abin da ba abin da bawansa zai aikata wanda Allah ya fi so sama da abin da ya farlanta masa kuma sannan Allah maɗaukaki yake ambata cewa bawana ba zai ƙara yin nafilfili ba neman kusaci zuwa gare ni har sai na ƙaunace shi wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibba har sai na ƙaunace shi in dai kana taɗawu'i bayan ka yi na wajibi sallah ce sai ka yi na wafil azumi ne kana yin na nawafil zakka ce kana yin na nawafil hatta aikin hajji za ka daɗa komawa ka je ka yi na nawafil bawa yana yawan yin nawafil ƙari a kayan abin da aka wajabta masa Allah ce to bawa ba zai zama haka ba hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahbabtahu idan kuma fa idza ahbabtuhu idan an na kaunace shi kuma كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده التي يبطش بها to sai zamanto Allah ta'ala ya nusar da shi a waɗannan gabban nasa baki ɗaya idanunsa Allah zai nusar da shi zuwa ga ganin abin da yake daidai kunnansa zai rika jin abin da yake na daidai ne aiki da shi ko da ya ji na banza to ba zai ɗauki na banzan ba kuma ko da ya ji masu kyawu guda biyu to zai da wanda fi kyau allazi ne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah ulaika hum ulul albab abu biyu aka faɗa kowanne ya halatta to ba zai dauki na kasan ba wanda ya fi yawan ladan shi zai dauka to kaga Allah ya zama to kunnansa kenan da yake ci ma'ana ubangiji ta'ala ya nusar da shi gabin abin da Allah ta'ala yake so ba zai ji ya ɗauka ba sai wanda yake mai kyau kuma kafarsa ba zai sarrafa ta ba sai inda Allah ke so takawa ne zuwa masallaci takawa ne zuwa wajen darasi takawa ne zuwa wajen neman abinci takawa ne zuwa wajen sada zumunci da makamantan irin waɗannan ayyuka waɗanda Allah yake so to anan ne zaka same shi amma ba takawa zuwa ga inda Allah baya so kuma hannunsa ba zai damƙi abin da Allah baya so ya damƙa ba dukiya ce a'a wani abu ne kowane irin abu ne to hannunsa ba zai je ba sai wanda Allah ya halatta masa to kaga bawa idan yana aikata irin wannan sai ya kai munzalin da ransa za ta zamanto mutma'inna yace wa hiya ghayatu kamaliha wa salahiha wannan shine matuƙa kuma ƙololuwa na cika na rai, rai ta samu kamala ke, rai ta samu kyautata idan har ta zama to mutmainna, don yanzu ta samu nutsuwa da Ubangijinta. Wannan su mutmainna ƙarinuha almalaku, to mu sani ita nafsul mutmainna tana da abokin tafiya. Abokin tafiyarta wanda yake nusar da ita shine mala'ika. to nafsul mutma'inna mala'ika da ke tare da ita shine yayi sai dara akanta yake nusar da ita da abin da ya dace yaliha mala'ikan yana jibintar ta wa yusaddiduha yana daidaita ta akan hanya wa yaqdhifu fiha alhaqqa kuma yana jefa mata gaskiya a cikin zuciyarta ita wannan ra sai mala'ika ya dinga kimsa mata gaskiya a cikin ranta an karfate ta kenan wai ragibu hafihi kuma mala'ika zai dinga kwadaitar da ita zuwa ga abin da yake na gaskiya nan matul malaki kenan wa yuriyaha hasana suratihi kuma zai dinga nuna mata kyakkyawan sifa ta gaskiya duk lokacin da gaskiya ta bujiro to zai nuna mata ba abin da yake gaskiya kasan tsakanin gaskiya da ƙarya akwai kokawa da'iman akwai kokawa eh wanda zuciyarsa ƙarininta shaiɗan ne ya samu rinjaye a kai to ba abin da yake gani mai kyawu kamar ƙarya duk abin da Allah baya so shi zai kyautata idanunsa in an ce mace ta saka hijabi ta saka niƙabi batta da kyau a wajensa amma macen da za ta fito da mamanta ta fito da wuyanta ta yi tozali ta yi kwalliya to haka yake son matarsa ta zama shi wannan ɗin shine burgewa yaushe matarsa kuma za ta yi ta zunduma hijabi har ƙasa ta yi ta saka niƙabi a'a ta yi wannan kwalliyar yawwa a ga cewa wani ya yi sa'a ko to haka abin yake zuciya ta kasu kashi biyu wanda shaidan ne ya rinjaye a kanta to duk abin da yake mummuna shi za a kawata mata kuma shi take so kuma shi ne zai burge ta shi zai burge ta in ya ga mutumin kirki bawan Allah mai bin Allah ba burge shi yake ba in a wajen aiki ne wanda ya samu irin damar da ake faɗa ya samu dama eh ya samu dama ai mun gane damar ko in a wajen aiki ne wani ya samu dama sai a ce haɓa wani Allah ya ba shi dama amma bai amfani da ita ba bai burge shi ba amma wanda ya samu dama in court mu fahimci abin da ke nufi da ko sai na yi fashin baki to wanda ya samu dama eh yaro ma ce a wanda ya samu dama shi kuma sai ya kutsa kawai ciki ba kakkautawa babu tuna nassi babu tuna kiyama da tambayar da za a yi wa mutum to wannan zai bai sha'awa ce kai su wannan suna fantamawa ba haka abin yake ba to kaga zuciya yadda ta sarrafa abin da ya kawata a gare ta ya danganta ne ga wane ne ya sai tsara a kanta mala'ika ne ya sai tsara a kanta yake nusar da ita ya daidaita ta ko ku shaidani to ita nafsul mutma'inna ƙarinanta almalaku ne, yaliha shi yake jibintanta wa yusaddidu ha ya daidaita ta akan tafarki, wa ya tsazufi fi halhakka, kuma ya jefa mata gaskiya a cikin zuciya wa yuraggibuha fiha fihi kuma kuma ya kwadaitar da ita cikin gaskiya wa yuriha hasana suratihi kuma ya nuna mata kyakkyawar sifa na gaskiya sai ya ƙara sha'awarta bai tsaya nan ba wa yuzajjiruha anil batil kuma yana mata kashedi dangane da ƙarya duk abin da shari'a ba ta so shine ƙarya wa yuzahiduha fihi kuma yana sanya mata ta guji wannan din duk ƙarya duk yadda ta kai wai bahaushe ya ce ƙarya mai take fure take amma ba ta ba ta yaya to ba ta yaya ba kuma me ya amfanin ta fure kawai ai ba a cin fure ƴaƴan ake so yin furen ya fito hudan nan kenan to sai kuma ‘ya'ya su biyo yawo to wai ƙarya ni an ce bishiyar akwai ƙaryar ita ce bishiya ko akwai bishiyar ƙarya kuma ita furan take yi shi ne bahaushe saboda kullum ita idan ta fidda hudarta kanya ta fidda huda kuma za ta yi ‘ya'ya duk waɗansu sauran bishiyoyi sun fidda huda kuma za su yi ‘ya'ya ita bishiyar ƙarya ita in ta fidda hudarta kuma ba za ta yi ‘ya'ya ba shi ne bahaushe ya sa mata ƙarya maƙaryaciya ne wato idan ta fudda furan ana tsammanin akwai ƴaƴan ba za su zo ba da haka kada wannan furan ya yaudare ka to sai bahaushe ya sa mata ƙarya bishiyar ƙarya haka yake ce da ita eh karka tsammata wai ƙarya ta baki suke faɗa balaga ce ta magana ƙaryar bakin suke nufi amma sai suke kwatance da ƙaryar zahiri bishiya kenan to don haka yana shi mala'ika bayan ya mata kashedi dangane da ƙarya da duk abin da yake na ɓarna kuma sai yake sanya mata ya kimsa mata akan ta guje shi wairiyaha qubha suratihi kuma ya dinga nuna mata mummunar surar ƙarya duk lokacin da ƙarya ta fito ba za ta ba sha'awa mutumin kirki in ya ga abin banza ba zai taɓa ba sha'awa ba duk yadda yake ba zai ba sha'awa ba eh in yaga waɗanda ai kaga abin da Allah ta'ala ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa menene fa a'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya zalika mabalagahum min al-ilm karabuda wanda ya juya ma shari'ar Allah ba duk wanda ya juya shari'ar Allah ba ya rabu da shi wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya wanda shi baya nufin komai sai rayuwar duniya ita yasa a gaba kawai a fanta ma zalika mabalagahum min al-ilmi iya matukar suke na abin da suke nema duk tunanin su yadda za su sarrafa tunani a samu duniya ba lahira ba to me irin wannan sifa da da shi sai zaman to duk wanda yake da irin wannan sifa mutumin kirki sai ka cewa baya sha'awarsa duk mai aikata aikin barna duk yadda ya kai da gaza sai kaga mutumin kirki baya sha'awarsa duk yadda aikin barna yake ruwa ruwa mai mai yadda yake burge wasu to shi mutumin kirki wannan din baya burge shi baya sha'awa dacewa ne ya samu mala'ikan da ke tare da shi ke karfafa sa akai eh wai riyaha qubha suratihi ya dinga nuna ma ita wannan raita rai almutma'inna munin sifa na ƙarya wa bil jumla adun kula dai fama kana lillahi wa billahi fa huwa min indi nafsil mutma'inna duk aikin da aka yi shi domin Allah kuma saboda Allah to wannan aiki ne da ke zuwa daga wajen annafsul mutma'inna ita duk aikin da ta yi aiki ne da take domin Allah kuma saboda Allah wa amman nafsu al'ammara amma ita kuwa kishiyar wannan ita ce annabsu al'ammaratu bisu faju'ida shaitanu karinuha ita kan an sanya shaitan shine karininta abokin gwamayyarta eh wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karim duk wanda ya bijire yayi watsi da shiriyar da Allah ta'ala ya kawo zikirar rahman tuna Allah da bin shiriyarsa nuqayyid lahu shaytan to sai mu ba ma masa shaytan tare da shi alƙaibu shi ne kashar baida ɗan ɓawon da yake bayan ƙwai ba asalin ɓawon ƙwai wanda idan ka dafa za ka ɓaɓɓare shin nan ba idan ka ɓaɓɓare a gona mai kamar leda sai ka ga a ƙoƙarin cire wannan ɗin ma ka ɓaɓɓunci ne kwan naka wani ma sai dai ka haƙura ko ka ci haka to wannan ɗin shi ne ƙaibu ka ga yadda yake a manne da shi manne da cikin ƙwan in an dafa ko to haka Allah ya ce zai sanya shaidan ya zamanto amanne da shi kana ga wannan zai samu shirya sai dai Allah ta'ala ya nufin tsarkake shi to ba abin da yake sabbaba mutum wannan sai juyawa ambaton Allah baya ya zamanto baya sha'awan karatu ya zamanto baya sha'awan ya ji karatu ya zamanto baya sha'awan nasiha ya zamanto baya sha'awan ya ji nasiha wanne yake so ya watsar hanyar tafarki da za ta nusar da shi zuwa ga Allah ba ita yake sha'awa ya fi son sharholiya to kaga wanda ya aikata irin haka sannu a hankali ransa sai ta zamanto al'amaratu bisu ya juya ma ambaton Allah baya sai shaidan ya zamanto shine karinansa wa sahibu alladhi yaliha sai zama shine abokinta dake jibintarta fa huwa ya'iduha wa yumanniha shi kam shedan dama kullum haka yake zai dinga mata alƙawari ne amma fa na ƙarya yana sanya mata burace burace yana sa mata roman baka yumanniha kamar yadda Allah ya siffanta shi dama a cikin Qur'ani ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura kullum wa'adi yake musu cewa a haba lokaci zai ka bari kawai ba yanzu ba sha duniyar ka yanzu yi kaza da kaza gaba sai ka zo ko kuma in shekaru sun dan ja kuma a tabbatar Allah kaga sai a san dacewa ai haka zai ta gaya mutum ajalin kuma yana kusa shi bai sani ba kwatsam sai ya zo kafin ya tsufa ko kuma kafin ya shirya zuwa gaban Allah ko kuma ya dinga kawata mutum a kuɗi kan a same su mana an same su ayyukan shiga aljanna suna da yawa da kuɗi to don haka za a iya komi in kidnapping ne ma sai sa a yi sai sa aikata komi ma su wadancan masu kidnafin kan ai talakawa ne su suna samun ba su ne masu kudin ba aka ce ko don duk wanda aka kama ciki za gan shi a fige a fifige za ka gan su an nuna hotunansu rigar su ba za ka saye ta jaka biyu ba a fifige cikin wahala kuma kullum suna jeji asalin masu kudin ai an ce a gari suke Allah ya tona musu asirin in asirin su bai tona anan ba ma akwai ranar yau matubular sara'ir yau matubular sara'ir na'am ina abin fa huwa ya'iduha wa yumanniha wa yuqdhifu fiha al-batila kuma zai dinga jefa mata ƙarya da barna a cikin zuciyarta wa yumruha bis-su'i zai dinga umartanta da barna saboda ma shi shedan ka kullun haka yake kullun shi haka yake abullo mutun ta nan ne ko ta can la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubwiyannahum ajma'in amma shi da kansa ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin kuma Allah ma ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawi Allah ka samu cikin wanda shaytan bai da iko a kansa to ya wa ya'muruha bis-su'i wa yuzayyinuhu laha yarqa qawata mata barna wa yudilu fil amal kullun ya dinga sanya masa dogon buri wa yuriya al batila fi surati sai kuma ya dinga nuna masa ƙarya a cikin wata irin sifa eh fi suratin takabbalaha ko fi suratin takabbuliha wa tastahsinuha cikin wata irin sifa wadda za a iya karɓarta kuma siffar da za a iya kyautata ta kayan na ɗan sakkwato ko aka ba shi irin dindukwalo ne ake cewa ko yadda ya ce ya ce ayya ya ce wannan ashe ku da ku ne aka kwalhe mai baya eh aka soya shi kuma aka canja mai suna eh ya gane ashe ku da ku ne aka canja mai suna to ai kaga yanzu ma haka ne ko wa yuriya al-batil fi surati taqabbuliha wa tahsinuha sai ya nuna masa ƙarya barna a cikin wata sifa da za a iya karɓarta kuma a kyautata ta yanzu ai kaga yawanci ƙarya an canja mata suna ko ba haka bane abin nan cin hanci da rashawa me yake kiransa ko dai a ce masa alheri ko a ce masa albarka albarkar ofis ba haka ake faɗa ba a ce a wani yana samun alheri a wajen aikinsa cin hanci ɗiba ba yake sai a ce wani yana samun alheri a wajen aikinsa ko kuma idan an kawo cin hanci zai kaya ce a ai ai wannan ofis akwai albarkar ofis a wajen albarka ba aka ce albarka ta Allah ce ba Allah shine mamallakin albarka yake bada ta ga amma ya ce akwai albarkar ofis kaga ƙarya ce amma an canja mata suna to haka duk wasu abubuwa da zaka ga wanda ake munanawa wanda ba a san sa zaka yanzu canja masa suna ake yi a bashi siffa mai kyau ba za a faɗe shi da sunansa na yanka ba an canja mai suna to shaidan ne yake sawa haka idan yayi mamaya akan zukata Allah ka tsare fa nafsul mutma'inna wal malaku يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى إلى آخره إتى النفس المطمئنة رأي وجهتك نسأت والملك ده ملائكا لكي تارد إتا يقتضيان من النفس المطمئنة سنا كمساوى رأي mai natsuwa wato asalin ita rai mai natsuwa da mala'ikan ta ke tare da ita suna kimsa ma'abocin ran shi ne abin da ake nufi suna kimsa wa ma'abocin ran a tauhida abin da suke hukuntar masa kenan ya katar ya kama alkaba hukunta wato suna kimsa masa abin da zai gamsu da shi ya hukuntar a rayuwa na farko a tauhid suna kimsa masa kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala wanda kaga ya je wajen boka ya yi nisa daga annabsul mutmainina wannan kan shi ya zama to annafsu al'amaratu bisu'i ne barna kawai ya kutsa duk inda rai ya sha'awa a aikata duniyar ake so zalika mabalaghu min al-ilm da haka in an ce boka zai iya samar da kaza ko zai iya yin kaza shi wajen boka zai je ko da ku an nuna masa cewa zuwa wajen boka kafirci to zai aikata to shi annafsul mutma'inna mala'ikan da ke tare da ita yana kimsa mata at-tauhida ta Allah subhanahu wata'ala sanin Allah da bashi hakkokinsa wal ihsana da kuma kyautatawa ma'ana bautar ubangiji subhanahu wata'ala tamkar ana ganin Allah tsantsani da kiyayewa wal birra da da'a ga Allah subhanahu wata'ala da yin abu yadda shari'a ta koyar wat taqwa da kiyaye al'amarin ubangiji tsoron Allah a cikin zuciya wat tawakkula da dogaro ga Allah a cikin dukkan abin da mutum ya sa a gaba baya tunanin cewa akwai mai iyawa in ba Allah ba wattaubata kuma yana kimsa mata tuba duk lokacin da ta yi aiki mara kyau hanzartawa take wajen ubangiji ta tuba kuma tana bin diddigin ayyukanta dan kada ta samu zamewa wal inabata ana kimsa mata komawa zuwa ga Allah shine al inaba lokacin da ka shiga cikin sarkaki kuma wajen ubangiji ka roke shi dan ba wanda ya isa wa anibu ila rabbikum Allah ne ya umarni ku koma zuwa ga ubangijinku to tana kimsa maran irin wannan wal iqbala ala Allah da kuma fuskanta zuwa ga Allah gayarta manufarta babban hadafinta ta haɗu da ubangiji tana matsayin salima wa qasara al amali kuma tana suna kimsa ma irin wannan rai gajarta buri taƙaita buri ka san babu abin da ke halakar da jama'a kamar buru wallahi buru ba in banda karkata zuwa ga abin da Allah bai so mutum ne zaka ga yana da mota yana shiga mutane nawa ne ba su da ita amma sai ga bai gamsu da wannan motar tasa ba zai je ciwo bashin a banki kuɗin ruwa ya sake canja mota saboda yana ga cewa ai ga su da yawa wasu sun caccanja shi bai canja ba ba ya je ya ciwo bashi a banki ya canja mota don Allah mu auna wannan abun fa mutum nawa ne basu da mota shi Allah ya bashi amma yanzu wai bai gamsu da wannan ba zai je ya ciwo bashi kuɗin ruwa da Allah ya haramta zai ciwo dan kuma wai ya canja mota to kaga wannan tulul amal irin abin da shaidan yake kimsawa mutane wai riya halbatila kuma shaidan zai rika nuna ma irin wannan rai annabsul ammaratu bisu zai rika nuna mata ƙarya duk lokacin da ƙarya ta bujiro mata sai shaidan ya ƙawata masa ita fi surati taqabbuliha ko abin nan na yi tsallake ne ko na wajen ne Na'am, wa ƙasar al'amali kuwa istidadin lilmoci wa mabadahu, da kuma wato, wal ikibari alallah a nafsun mutmainna muke yi ko? Wa ƙasar al'amali kuma yana kimsa mata taƙaita buri, wal istidadin lilmoci da kuma yin tattali, shiryawa, kintsawa shi ne istida. Kintsawa, ka kintsa don fuskantar wani abu. to shi ne aka ce lil mauti wato kintsawa ga mutuwa wa ma ba da huda abin da zai zo bayan mutuwa ya ce wa shaitan wa junduhu shi shaitan da rundunarsa min al-kafara wato akwai aya Allah subhanahu wata'ala yake ambatawa a cikin alkur'ani yabo dangane da mutanen kirki cikin suratul suratul mu'minun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون wato Allah madaukaki yace wallazina yu'tuna ma atau sune waɗanda suke zakke ma abin da suka zakkewa suke bada abin da suka bada wa qulubuhum wajilatu alhali zukatansu tana firgice annahum ila rabbihim raji'un cewa ai su za su koma zuwa ga ubangijinsu Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisi daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda. Sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatu ahuwa alladhi yasriqu wa yasni wa yashrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah ana nufin shine wanda yake sata yayi zina ya sha giya kuma sannan yana tsoron Allah sai ta fahimce shi a haka take tambaya domin an ce wallazina yu'tuna ma ata waɗanda suke aikata abin da suka aikata ma'ana waɗanda suke bada abin da suka bada shine suke aikata abin da suke aikata wa qulubun wajilatul alhal zukatan suna cikin firgici annahum ila rabbihim raji'un suna sanin cewa za su koma wajen Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ce yabnata siddiq ya ce ya ke ‘yar gidan siddiq in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce lakin na hu wallazi yusalli lakin na hullazi yusalli wa ya sumu wa ya tasaddaku wa huwa ya khafin ana nufin wanda shi ne yake sallah yana yin azumi yana yin sadaka amma tare da hakan tsoron Allah yake yi cewa an yi aikin nan nasa ya karbu to kaga wanda yake wannan gaya ya nafsul mutma'inna ke yana ibada amma kuma a firgice yake yana ga cewa anya an karba kuwa an karba kuwa Allah ka ba mu dacewa mana yace wa shaytan wa junduhu shaytan ko da shi da rundunarsa min al-kafarati daga cikin kafirai yaqtadiyani min an-nafs al-ammara duk da zalik su abinda suke nusar da suke hukuntar ma an-nafs al-ammara bisu shine kishiyar abinda mala'ika yake nusar da an-nafs al-mutma'inna ai mun ji abinda shi wancan yake hukuntar ko التوحيد والإحسان والبر والتقوى والتوكل والتوبة والإنابة على الإقبال على الله وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده توزوكي شيء سكي كينا دستك عن شركة كينا دست أمونا لا بضاء بوتر الله بضاء دنجر يا كان أنت بوتر الله كمان كان جنسا توزوكو مدى سيما بس نامد الله نمبقو دا سيني ba za su bi abin da Allah ya ce ba kuma ba sa tsoron Allah ko ba za su tawakkali ga abin da Allah ya saka ba wayyo sun shiga uku kuma in sun yi laifi ba za su tuba zuwa ga Allah ba laifin ma suke ta sha'awa sannan ba za su karkata zuwa ga Allah wajen neman mafita ba sai dai wajen halittun Allah ba za su fuskanci ubangiji cikin lamarin ibada ba a duniya suka sa a gaba buri kuma kullun sabo ne fil a zuciyarsu ba sa yin tattali ba sa tunanin lahira ballantana su mata tanadi to kaga abin da su shaytan yake kimsawa mutum kenan shi yasa ce ma ya idu shaytan illa gurura shaytan baya yin wa'adi ga bawa baya musu wa'adi ga kome sai rudi kawai ya rude su yace ba mutuwa dai in maza mutum ai ba yanzu ba tukun wa as'abu shay'in 'ala an-nafs al-mutma'inna تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأعمال ai ita kanta ran duk ran da ke tare akwai yiwuwar in ban da wanda Allah ta'ala ya ba su isma daga cikin annabawa akwai yiwuwar rai ta zamanto al'ammaratu bisu akwai yiwuwar ta zamanto lawama akwai yiwuwar kuma ta taka matakala kololuwa ta zamanto al-mutma'inna kenan asalin abin da rai ya ginu a kayi kamar yadda muka ji a baya innan nafsa la amaratun bisu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kinsa addu'a ayi addu'a wa na'udhu billahi min shururi anfusina ashe rai yana da sharri to ita kanta nafsul mutma'inna tana cikin wani kiki kaka saboda kokawa tsakanin ƙarya da gaskiya baya karewa har sai lokacin da mutum ya koma shi yasa Allah ta'ala ya ce wa abu rabbaka hatta ya ce kal yaqin kar ka daina bautar ubangijin ka har mutuwa ta same ka kar ka sake Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna ko dai shi ko Abdullah ibn Mubarak kafin sa ɗaya daga cikin su lokacin da ya zo mutuwa sai aka je ya ce hatta al'an hatta al'an sai aka tambaye shi sai ce shaidan ne ya bujuro masa ya ce ya fahimci shaidan ne kawai gani yayi wani ya bujuro masa sai yake cewa a kai kan Allah ya taimake ka a rayuwarka na yi ƙoƙari na yi ƙoƙarin halakar da kai amma abu ya gagara yanzu gashi za ka samu ka mutu cikin imani Allah ya baka kariya daga sharri na to shine sai suka ji ya ce hatta al'an har yanzu da da saura tukun kaga ya zo a last point yake so ya cuce shi da sai ya ce eh Allah ya taimake ni kaga shikenan abu ya lalace bayan ya rushe yayi ma kansa taskiya sai ce hatta al'ala to don haka shi baya barin mutum ko lokacin da mutum ya zo mutuwa ma zai bujuro wa abu rabbaka hatta ya tiyaka yake to don haka shi yasa nan malai ce wa shaytan wa junduhu min al-kafara a abin nan wa ashabu shay'in ala an-nafs al-mutma'inna تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأعمال abu mafi wahala ga ita kanta annafsul mutma'inna duda taimakon da take samu na tasdidin da mala'ika ke mata to abu mafi wahala a gare ta shine takhlisul a'mali min ash-shaytani ta zanta kubutar da ayyukanta kada shaidan ya bujiro ciki wa min al-ammara ta kubutar da ayyukan da za ta yi kada nafsul ammara wadda take jikinta ita ma ƙarfinta aka fi kar ta bujiro ta bata mata aiki mun fahimci jawabin ko to ita ma tana gagaga akan wannan tana gwagwagwa domin kaga ta tsare aikinta ya zamanto khalisan li wajhi Allah tunda abin da Allah ya sa qualifier kenan ala lillahi dinu al khalis wa ma umiru illa li abdullah mukhlisin lahu din a tsarkake ibada to tsarkake ibadan nan shine as'abu shay'in ala kulli nafs yace fa law wasala minha amalun wahidun lanaja bihi al ard inda aiki guda ɗaya daga wajen bawa zai zamanto ya isa zuwa ga Allah tsantsansa to ba wannan ba ya tsira a ce aikinka ka yi shi khalisan lillah saboda Allah tsantsa babu sofa ne ba komai to wannan ya ishi bawa ya zamanto ya tsira a wajen ubangijinsa to amma ba a rasa shawa'i abubuwa da suke ta bujirowa san burgewa a'a waɗansu abubuwa gashi nan dai abubuwa kala-kala za su dinga bujirowa san yabo san a ganka kana yi ko in an ganka kana yin ka ji daɗi mun manta da wani daga cikin magabata da aka haifaito a can baya kullum tun da yake ba a taɓa ganinsa ba sai a sahun gaba wata rana sai uzurin ya same shi bai samu sahun gaba sai gashi ya faɗa sahu na biyu sai mutane suna waiwayawa abin mamaki wani ba mu taɓa ganinsa a sabon na biyu ba sai yau ba komai aka ji ba amma sai ana kallonsa wannan ɗin sai kunya ta kama shi sai kunya ta kama shi yanzu mutane sun gan shi a sahu na biyu sai dai koma gida sai ya ce to ashe dama sahu na gaban da nake ta ƙoƙari ba dan Allah nake ba kenan yanzu gashi me yasa na hannaji kunya saboda mutane sun ganna a sahu na biyu ashe wancan ɗin saboda mutane suna kallo na shiga sahun gaba shine jin daɗin da nake shi saka nake kiyayewa shi ma sai ma kansa zargi mun fahimci lamarin ko ko mun manta wannan an karanta a cikin littafin na can gaba farko farko to don haka hatta nafsul mutma'inna babban abin da yake mai wahala a gare ta tsarkakewa abu saboda Allah tsantsa shi yasa aka ce da bawa zai samu aiki guda ɗaya da ya zama to tsantsa ne ga Allah babu wani sofanan kome khalisan liwajin illa to ya ishe shi ya tsira Allah ka tsarkake mana ayyuka ya rabbi walakin abatil ammaratu wa shaytanu an yada'a halahu amalan wahidan yasilu ila Allah amma kullum rai da take jikin mutum wanda take sha'awanta ga ta karkatar da shi da kuma shaytanin da yake waje wanda yake ingiza ta sun ƙi an yada alahu amalan wahida su bar masa aiki guda ɗaya ya siru ilallahi da zai je zuwa ga Allah tsantsansa. Sai sun yi ƙoƙarin shigo da wani abu. Kama ƙala ba'adul arafi na billahi wa bi nafsi. Kamar yadda wani daga cikin malama masana Allah wanda kuma ya san kansa yake cewa yace wallahi law a'lamu anna li amalan wahidan wasala ila Allah wallahi da na san ina da aiki guda daya wanda ya je wajen Allah tsantsa babu komai a cikin sa la kuntu afrahu bil mauti da sai na fi tsananin farin ciki mutuwa ta sama min al ghaibi yaqdumu ala ahlihi sama da wanda ya tafiyar da zai dawo wajen iyalansa da sai na fi shi farin ciki a ce ni mutuwa ta same aiki ɗaya idan ne na san cewa Allah ya karɓe shi wa qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yake cewa law a'lamu anna Allah qabila minni sajdatan wahidatan da na san Allah ya amshi sujada guda ɗaya a wajena sujada ɗaya in nayi da ina da garanti Allah ya karbe ta lam yakun za'ibun ahabba ilayya min al-maut to da babu wani abu wanda bai zo ba tukun muna jiran zuwansa wanda ya fi soyuwa a waje na sama da mutuwa. Ai, akwai abu da yawa da kake jira ko? Kana jira Ramadan yanzu ta zo don ka san falalar da take ci, ko ba haka ba? Kana jira karshen wata ya biya ka albashi, ko ba haka ba ne? Kana jiran kaza, kana abubuwan da yake jiran suna da yawa. Kana jira kayanka da ka iyo sari daga ikos iso lafiya. kana jira lokacin da aka ce musamman matasa lokacin da aka sa rana na aurenka ya zo shi to sai ce duk abin da ake shine ghaib din da yake nufi ana abin da yake bai zo ba kenan lam ya'ti ba'd to da ma'ana dai inda na san Allah ya amsa mun sujada guda daya garanti ya karbe ta yace to da ba abin da zan yi sha'awa kamar mutuwa shine ma'ana saboda ya san kawai kai tsaye ya samu tsira sahabi ne bai faɗa haka to shi sa aka ce wala tuzakku wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku yi makan ku taskiya kada wai aikin ka idan kai ka tsammata garanti ne wai kai aikin karɓaɓɓe ne a'a shine abin da Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa ummul mu'minin Aisha a cikin wancan hadisin Ahmad da muka ambata ishara da shi a baya yana fassara aya ta cikin suratul mu'min walladheena yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wadanda suke aikata ayyukan ibada dan neman yardar Allah amma tare da haka zukatansu cikin tsoro suke za a karba ko ba za a karba ba suna sane da cewa za su koma wajen ubangiji nan ne za a tantance zuciyar tasu a ga cewa aikin saboda Allah suka yi ماذا يأتي وقد وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة إتوانا رأي الأمارة بالسوء تاي ترجيا انتصبت تاي ترجيا في مقابلة المطمئنة وجن فسكنت رأي المطمئنة أي كل كرون كل فضعني أسكاني وانا تناسي رنجاي وانا تناسي رنجاي shine bahaushe yake cewa wannan zuciya ta ce kaza wannan zuciya ta ce kaza akwai zuciyar da za ta ingiza ka wajen bin sha'awa akwai zuciyar da za ta tsoratar da kai Allah fa kullama ja'at bihi tilka min khairin dahatha hadhihi duk lokacin da annafsul mutma'inna ta zo da wani abu na alkhairi garai dahatha hadhihi to waccan kuma sai ta zamanto ta mata kamanceceniya ba'atha ba'ahu kama a ce shabaha tashbihi wato sai ta kawo mata abin da yake mai kama da shi dan jeku ko ta kwatanta mata shi da kaza duk wani aikin alheri da rai ya bujiro mata take so ta yi to waccan ran ita kuma sai ta kawo masa wani abu wanda zai lalata masa wancan ɗan a suranta masa wani abu daban وجاءت من الشر ما يقابله sai ta zo mata da wani abu na sharri wanda zai fuskanci wancan mai kyawun hatta ta fassira ko alaiha har ta kokarin fassara mata mai kyawun da wancan mai sharri ba ba da misali za mu fahimci abin da ake nufi wa turiyahu haqiqatal jihadi bin surati taqtilin nafs misali idan jihadi ne ai shine yana da kici abdul amali ko to in jihadi ne mutum zai fita yayi niyya zai je jihadi wace rai ne za ta ingiza mutum ya tafi zuwa ga jihadi nafsul mutma'inna ko to ita wacce nafsu al'amaratu bisu ita kuma sai ta rinka nunawa mutum to jihadin nan fa da zaka je haƙiƙanin al'amuran ka fahimci yadda abin yake wato waturiyahu haqiqatan jihadi sai ta dinga nuna mata haqiqatan jihadi dinna surati taqtilin nafsi a ƙarƙashin wato a kunshe cikin sifa na cewa in baka je za ka kashe kanka ne in ka je ka jihadi kuma za ka iya mutuwa ka sani fa jihadin nan fa ko ka je ne ko ka dawo ne ko ba ka dawo ba kuma yanzu idan ka tafi zai iya yiwuwa a kashe ka eh watan ki zauja matarka kuma fa aure za ta dade shi kenan ta manta da kai wa yasiru al-awladu yatama ƴaƴanka sai su zamanto marayu babu wanda zai kula da su sai ya zamanto babu mai kulawa da su sun zo marayu abin tausayi wai qismul mal dukiyarka ko fa dai raba ta za a yi a fantamawa wataƙila wani a ce wataƙila wani sai auri matarka ya zo ya taro gidanka sai a dinga nuna maka ga jihadin yadda take sai nafsu al'amaratu bai su ta dinga fassara maka jihadin a matsayin wannan kashe gwiwa ne ko sai mutum ya ta tunowa idan zakka ce mutum zai bayar wa turiyahu haqiqatan zakati was sadaqa sai ta rika nuna masa zakka kuma idan zai bayar ai haqiqaninta ko sadakar da zaka bayar fi surati mufaraqatil mal cewa yanzu fa zaka samu minus ne eh minus ne bayan za a samu kudin faragowa yayi irin yanayin nan da ake ciki shi wannan kudin zaka iya zuwa kai kaza fa da shi zaka iya sayan teguna ka ajiye za ka iya sayan wani gidaje ka ajiye ka sa ‘yan haya za ka iya haɗa tirela da shi za ka iya zuwa ka je ka sai kaya kai hodin zuwa wadi ya ninku ba don haka ake kawata musu ba sai hana mutum ko kai ne yanzu zai ce to yanzu kai ma kana fama da kanka da kyar ka je ka samu wannan naira dubu uku ko kwanan shinkafa cikakke ba za ta saya maka ba kuma yanzu ka ba wancan ya ce ka bashi ɗari biyar sai ka bashi abin da zai dinga nuna ma kenan ce to kai kuma ya za ka yi to yanzu kai in ka bada nakan gaba ɗaya kai kuma ya za ka yi ya za ka yi da kai nakan abin nan kuma za ka je ka dinga nema haka shedanin yake yi mutane annafsu al'amaratu bisu sai ta dinga nuna maka irin waɗannan ababe duk aikin alherin da mutum ya niyyar yi sai a dinga kawo masa wani abin nan in azumin ta ɗauyi ne ke yanzu kai da ke fama da alsa ramadanin ma dama ta gata da ake kai shi sai a kashe gwiwar mutum wa khuluwul yadi minhu a dinga nunawa cewa kudin fa idan ka bayar yanzu hannunka fa bashi da iko akai ma'ana hannunka ya wofanta daga kudin wahti yajihi ila nas ko kuma idan ka bayar yanzu kai naka ya kare kuma kai ne yanzu zaka zo kana roƙa ban naka wa musawatihi lil faqir kai ma fa zaka zamanto ka zama fakiri irin wannan shine annafsu al'ammaratu bisu'i kullum take kimsa mutum duk ayyukan alkhairi idan ya bujiro ana so a aiwatar to ita kuma sai ya rage ga wani rai ne za ta yi mamaya ga mutum annafsu almutma'inna ko kuwa al'ammaratu bisu'i almalaku ne zai samu saitara ya yi tasdidin mutum ko ko shaidani ne zai samu saitattara ya yi inhirafin mutum to shi saka yake da muhimmanci waɗancan addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a dinga yin su wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina daga cikin khutbatul hada Allah ubangiji ya sauƙaƙe mana zukatanmu Allah ya karɓa mana ayyukanmu ubangiji Allah ka taimaki ƴan uwanmu da suke gasa ya Allah ka kawo musu ƙarshen wannan musiba Allah ka kaskantar da kafiran duniya Allah ka daidaita Yahudawa ubangiji ka musu hukuncin da kai niyya muna kaiwa kuka zuwa gare ka ya Allah anta al-aziz wa nahnu wa nahnu du'afa wa anta al-qawi anta al-qawi wa nahnu du'afa wa anta ala kulli shay'in qadir nashku ilayka ba'afana ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين